Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في صلاة الليل babu wannan babi ne a game da sallar dare siffar yadda ake sallah da daddare حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حنزلة عن القاسم بن معمر عن عائشة قالت Ah, ya an kalata ce نعم كان رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance- عشر ركعات ya eh, يصلي من الليل ya- عشر yana yin ركعات.
sallah da daddare sallo raka'a goma نعم ويوتر بسجرة yana yin wuturi da raka'a ɗaya ويسجد سجدتي الفجر yana zuwa da raka'a ta ilfajari ذلك ثلاث عشرة ركعة ya zamo kenan raka'a goma sha uku kenan yake yi نعم wannan ruwayar take tabbatar da cewa raka'a goma sha uku amma kuma tare da raka'a ta ilfajari ya zamo kenan banda raka'a ta ilfajari raka'a goma sha ɗaya نعم لقى النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah da daddare raka'a goma sha ɗaya يوتر منها بواحدة yana yin wuturi da raka'a ɗaya daga cikin sha ɗayan فإذا فرغ منها idan ya gama daga wannan Aimani.
sallah ta sa raka'a goma sha ɗaya kan gida bisa ɓarin jikinsa na dama
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت Mm, sai da Aisha Allah ƙara dagare ta tace كان رسول الله صلى الله عليه من ذا الله صلى الله عليه وسلم فيما بين يكفي أن شيء؟
يفرغ من صلاة العشاء yana yakan yi sallah tun daga sanda ya gama sallar Isha إلى أن ينصرف الفجر har zuwa alfijir ya bayyana إحدى عشرة ركعة raka'a goma sha ɗaya يصلي من كل duk سنة raka'a biyu sai ya sallama ويفطر بواحدة yana yin wuturi da raka'a ɗaya daga ciki idan raka'a ɗaya ويمكث في سجوده yakan zauna a sujjadarsa قدر ما يقرأ أحدكم خمسين gwargwadon آية yadda ɗayan ku zai yi karanta aya hamsin قبل أن يرفع kafin رأسه a ce ya ɗago kansa فإذا سكت المؤذن بالأولى من idan mai الصلاة kiran sallah ya shiru a kiran sallah na farko daga sallah asuba wato aka yi a kira na bayyana alfijir قام sai manzo Allah ya miƙe ترك ركعتين خفيفتين yana zuwa da raka'a biyu sauƙaƙa su ne raka'a ta alfajiri مرقج على شقه sannan ya الأيمن gida bisa ɓarinsa na dama حتى أتيه المؤذن har mai kiran sallah ya zo ya sanar da shi cewa za a yi ikama yana neman izinin cewa a yi ikama to حدثنا سليمان بن داود المحري وحدثنا بن وهب أخبرني بن أبي ذئب وعمر بن الحارثي ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه da sinadinsa da ma'anarsa قال ya ce yana yin wuturi da ɗaya ويسجد سجدة yana yin sujada sujada gwargwadon yadda ɗayan ku zai karanta aya hamsin قبل أن يرفع kafin رأسه a ce ya ɗaga kansa فإذا سكت المؤذن من صلاة idan mai الفجر kiran sallah ya shiru ya gama daga raka daga eh, sallar alfijir وتبين له الفجر wato ya gama kiran sallar asuba ya bayyana cewa alfijir ya fito وساق to sannan sai ya أبناؤه.
tashi ya raka'a biyu ya kawo ma'anar hadisin da ya gabata
قال وبعضهم يزيد على بعض ala abu dawud ya ce wasu wani yana ƙari akan wani
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة قالت a sai da aisha Allah ya ƙara da a gare ta tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'a goma sha uku da daddare يوتر منها بخمس a ciki yana mutiri da guda biyar ولا يجلس في شيء من الخمس ba zama a wani abu daga rakawoyin nan guda biyar حتى يجلس في الآخرة sai ya zauna a ta ƙarshe فيسلم sannan ya sallama ya tahiya ya sallama قال أبو داود abu dawud ya ce رواه ابن نمير عن هشام ناو ya wato ya ibnu ibnu numairin ya rawaito hadisin daga shamin wata kamar wannan ruwaya shi yasa ba wai wahaibu ne kadai ya ruwaito hadisin daga hishamu ba a'a ya ibn numair ma ya ruwaito kaman wannan
da talaka na biyu to ba hadisin buhari da muslim da tirmidhi da nasai da ibn majah duk sun ruwaito shi yasa masu littafan da shida duk sun ruwaito shi na'am to da talaka na biyu an maliki an hisham bin urwata an abi an aisha ta qalat sai da aisha Allah ya kara da a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil layli 13 rak'atan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a goma sha uku ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبي ركعتين sannan kuma ya sallaci raka'a bi sauƙaƙa idan ya ji an yi kiran sallar asuba
حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان أن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'a goma sha uku da daddare وكان يصلي ثماني ركعات yakan sallaci raka'a takwas ويوتر بركعة ya wuturi da raka'a ɗaya ثم يصلي sannan kuma ya sallaci raka'a ta alfajiri
قال مسلم بعد الوتر ya wato a muslim a tasarwa muslim ibrahima yace bayan wuturi wanda shi muslim ibrahim da dinnan malamin buhari ne malamin abu dawud ne yasa shi buhari yana da almajiri muslim yana da malami muslim
ثم اتفق sannan suka gamu ركعتين cewa وركعتين.
raka'a ya- wato ya sallaci raka'a biyu alhali yana zaune فإذا أراد أن amma يركع kuma in yana nufin ya قام.
ruku'u bayan ya gama karatun a zaune in ya kai matsayin ruku'u sai ya miƙe tsaye fa raka'a ya ruku'u ويصلي بين أذان fajari wal iqamati rak'atayn yana sallatar raka'a biyu tsakanin kiran sallar asuba da iqama asuba yana sallatar raka'a biyu
إذا سلك عن أبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ya tambayi Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه kaka sallar وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a watan Ramadan فقالت sayyida Aisha Allah ya kare da gare ta tace ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana kare a watan Ramadan ko a waninsa akan raka'o'i goma sha ɗaya يصلي أربعا yana yin sallah raka'a hudu فلا تسأل عن حسنهن وطولهن kada ka ce za ka yi tambaya daga kyansu da tsawonsu ma'ana yana kyautata su yana tsawaita su ta yi duk tambayar da za ka yi ma ba za a iya sifanta ma kyautata su ɗin da yake ba sai ka gani sai in kai ka gani da kanka
ثم يصلي أربعا sannan ya sake sallah raka hudu kada ce za ka yi tambaya daga kyansu da tsawaita su da yake daɗewar da yake a cikinsu ثم يصلي صلاة sannan kuma bayan nan ya yi sallah raka uku قالت عائشة sai da aisha Allah قالت ƙara da gare ta ta ce فقلت يا رسول الله na ce ya rasulallahi نام قبل أن تترى ashe kaka yi bacci kafin kai wuturi قال يا عائشة sai yace ya Aisha إن عيني تنامان hakika idanuna ne yake bacci zuciyata ba ta bacci
حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة بن عوف عن سعد بن هشام قال Sa'ad ibn Hisham yace طلقت امرأتي ya- da ya saki matarsa فأتيت المدينة sai ya je Madina لأبي أعقارا dan ya sai da wani gida كان لي da بها yake da da shi a Madina فأشتري به in سلاحا ya so ya sai makami وأغزوها ya fita yaƙi shi dalilin da yasa saki matar kenan cewa kawai ya ƙyale rayuwa ya koba kawai yaƙi don taimakawa addinin Allah نعم فلقيت نفرا من sai game da wasu jama'a daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama فقالوا suka ce da ni قد أراد نفر من ناس suka ce da shi wannan mutumin hakika wasu mutum shida daga cikin mutum nufin su irin wannan yanda kai duk wani abu da suke da shi na duniya ma su siyar kawai su saki matansu su fita yaƙi kawai a ta yaƙi a ta yaƙi don taimakawa addinin Allah
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su وقال ya ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike matansa tare da cewa yakan fita yaki shi yasa ka rike matarka lokacin da yaki ya kama ka fita yaki فأتيت ابن عباس yace sai na je wajen Abd- eh, Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Allah ya kare da gare su na tambaye shi daga sifar yanda wuturin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya manzo Allah yake sallar wutiri فقال sai Abdullahi ibn Abbas ya ce دلك على أعلم الناس بيوت رسول الله in dai magana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wuturi ne bara zan faɗa ma wanda ya fi kowa wanda ya fi kowa sanin yadda manzon Allah yake wuturi فات عائشة in dai wannan kake nufi ka je جو wajen Aisha Allah ya kare da a gare ta فاتيتها shi ah, wato Sa'ad ibn Hisham yace sai na je mata فاستمتعت حكيم بن أفلها Mm, wato na nemi Hakim ibn Aflaha ya zo ya raka ni wajen Aisha فابا yace shi gaskiya ba zai raka ni ba فناشدته ne masa magiya فانطلق بئي sai ya haƙura ya yadda ya tafi tare da ni فاستأذنا على عائشة muka nemi izinin cewa muna son in shiga wajen sayyida Aisha فقالت ما يجي.
هذا waye wannan قال حكيم بن yace أفلها Hakim ibn Aflaha ne قالت ومن معك yace wa ke tare da kai قال سعد بن هشام yace yace Sa'adu mai Hishamin ne قال هشام بن آمير yace ah dan Hisham ibn Amir ne wanda aka kashe shi ranar yakin Uhud قال قلت نعم yace kwarai shi din ne ɗansa ne wannan قالت ta نعم ce المرء kai بن آمر.
wannan mahaifinsa ai mutumin kirki ne ba da la mutum amiru amiru ya ya cancanci a yabe shi Na'am. Ala.
Yace- Ya ummul mu'minina.
sai na ce in ji shi wato sa'adu din ya ce ya ya ya umar mumini Addini an kulli Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama.
ki bani labari daga ɗabi'ar manzon Allah ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ala Aisha ta ce alasta taqra'ul Qur'an ba ka karanta Qur'ani ne fa inna kulli Rasulullahi.
domin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne Qur'ani Qur'ani shine ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabi rirahu wa yashadu bi sahadihi yana yadda da duk abin da Qur'ani ya yadda da shi yana fishi da duk abin da Qur'ani ya fishi da shi Na'am. Ala yace qultu haddithini an sai nace qiyamil da Aisha ki bani labari daga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwar dare Ala yace alasta taqra'u ya ayyuhan muzammil.
baka karanta sura ya ayyuhal muzammil ne Ala qultu yace a bala.
ina karantawa ma Ala tace fa inna awwal hadhihi surati nazalat.
haƙiƙa farkon surar nan ta sauka ƙumin laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alai
فقام أصحاب رسول الله ai fa da عليه farkon وسلم surar ya ayyuhal muzammil ta sauka sai zama sabon manzo suka ringa tsayuwar dare حتى انتفخت أقدامهم har kafafun suka ringa kumbura وبس خاتمتها في السماء اثنا عشر شعرا aka rike ƙarshen surar muzammil a sama sai bayan wata goma sha biyu da saukar farkon sannan ƙarshen ya sauka ثم نزل آخرها sannan ƙarshen ya zafka shi ne ina rabbaka ya alamu annaka takun a nemin sulusan laili wa nisfi ya sulusi a nemin sulusai laili wa nisfi ya sulusi wa ɗaya fito min da lazini ma wallahu kadu rubal wannan hara alim anan tuso fata ba alaikum fakar umma ta sallam alquran ai daga yanzu an shafe wancan ba sai kun tsaya rabin dare ba ko abin da ya kama da rabin dare a'a fakar umma ta sallam alquran ku tsaya ku tsayuwa wadda ta sauka ga gare ku فصار قيام الليل تطوعا بعد Sai- فريدة Da- daga sannan tsayuwar dare ta zamo nafila bayan da can dole ce.
قال قلت Yace sai na ce, حدثني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم wato a nan dai an gamu a kan cewa tsayuwar dare a haƙƙin al'umma mustahabi ne ba wajibi ba, sai dai an ƙarfafa sansa ayoyi daban-daban na Ƙur'ani. irin ta ita ina ma yumin bi atil lazina za zikru biha rusija wa sabbahu bihamdi rabbihim la yastakbiruna tatazafi julubu anil waraji yad'una rabbahum khawfa wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha hadabahum al-jahiluna qalu salama wa allazina yabitu li rabbihim sujada wa qiyama kanu qalilan min al-layli ma yahja'un illa sayrun yastakbir ayoyi daban-daban sun zo amma dai an gamu cewa tsayuwar daren nan ba wajibi ne akan sauran al'umma ba a haƙƙin annabi ba sallallahu alaihi wasallama to an samu sabani wasu ka ce shi hayyar sannan yana wajibi a kansa amma wasu ka ce an yi nasin wajabcin shi ma a kansa yanda nawawi ya ce a ce an shafe din a haƙƙinsa wajabcin a haƙƙinsa shi ya fi inganci a shaidu tsayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare don nuna godiya ne ga Allah yanda da Aisha ta ce masa ta takallafa haza wa gargafar Allah laka ba ta kadama zami ko ba ta ayyana ce afala akunu abdan shakura bana zamo bawa mai godiya ba dai yanda aka yi min ni'ima ai sai in tsaya in gode wa Allah to
قال قلت حدثني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم yace sai nace da ita ki bani labari yanda manzon Allah yake wuturi qalat tace kana yutur bi samani rak'atin yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wuturi da raka'o'i takwas la yajlis illa fi saminati ba zama sai ko a ta takwas din thumma yaqumu fa yusalli rak'atan ukhra sannan kuma ya miƙe ya zo da wata raka'a ya sallaci wata raka'a la yajlis illa fi saminati wa tasi'ati baya zama a duk wannan sallolin raka'a tara din nan sai a raka'a ta takwas da kuma a raka'a ta tara wala yusallimu illa baya fi sallama tasi'ati sai ko a raka'a ta tara thumma yusalli rak'atayn wa huwa jalisun sannan kuma ya sallaci raka'a biyu alhali yana zaune tilka ida asharata rak'atan kaga kenan in ka hada ya zama raka'a goma sha ɗaya kai ɗana
falamma asanna wa akhadha lahama a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shekaru ya zama nama ya taru gare shi aw tarabi sab'i sai ya rak'atin zama yayi wutiri da raka'a bakwai lam yajlis illa fi bai zama sa'ati sai a raka'a ta sa'ati.
shida da kuma raka'a ta bakwai ولم يسلم إلا ba عن سلامة sallama sai ko a raka'a ta bakwai ثم يصلي ركعتين sannan ya sallaci وجالسا raka'a biyu alhali yana zaune تلك هي تسع ركعات يا ya zama بني raka'a tara kenan ya ɗana ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى السبع Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya bai da al'adar ya zamo duk tsawon daren sa tsayuwa yake yana dai tsayuwa gwargwadon yanda ya sawwaka ولم يقرأ القرآن في ليلة manzo Allah قبل sallallahu alaihi wasallam bai karanta Qur'ani ba a dare daya ba ta bai sauke Qur'ani a dare daya ba ولم يصم شهرا manzo Allah يتمه bai غير rubuta رمضان wata ba da zai cika shi in ba watan Ramadan ba
وكان إذا صلى صلاة داوم manzo عليها Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga al'adarsa in ya zo da sallah ta nafila to yakan dore a kanta وكان إذا غلبه عيناه من الليل بنوم ya ya kasance tsala da manzala sallallahu alaihi wasallam idan idanunsa ta rinjaye shi da daddare da bacci صلى من النهار to ستة sai ya عشرة salla ركعة.
raka'a goma sha biyu da rana
قال da ya ce فاتت ابن عباس sai na je wajen Abdullahi ibn Abbas حدثته na ba shi labari ni shi Sa'adu Faƙala.
na je wajen Abdullahi ibn Abbas na ba shi labari fa kala yace هذا والله هو الحديث wannan fa ita ce magana tabbatacciya na rantse ma da Allah yanda ta faɗa ma dinnan haka abin yake
لو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافها بي da ake مشافاة ina magana da ita da na je wajenta har na karɓo daga gare ta daga ni sai ita baka da baka ya zamo ba wani tsakani na da ita a samu ulugu sanadi أمم.
a yanzu shi Abdullahi ibn Abbas ya zama wannan zai ruwaito shi ne daga shi Sa'adu daga Aisha yace a to ina da ina magana da ita da sai na je na ta- kai tsaye in ji daga bakinta
قال قلت لا Sa'adu علمت ya ce, أنك لا ai ni ko da na san ba ka تكلمها magana da ita da ba zan zo in faɗa ma me tai ba ba ta faɗa mun ba wato shi tsakanin su da sai da Aisha tun daga waqatul jamali sai ya zamo akwai dan rashin jutuwa Eh, saboda ita Aisha tana ita ce jagora ɗaya bangare shi kuma yana cikin rundunar sayyidina Ali ya yana cikin rundunar sayyidina Ali to wannan hadisi ne a cikin sa akwai fa'idoji iri daban-daban أمم.
Ah, akwai wasu fa'idojin akwai wasu maganganu a kai misali yadda aka faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi wata guda gaba ɗaya na fula ba to akwai wanda a yanzu suka ɗauka cewa in kace za ka yi azumin wata ɗaya gaba ɗaya na fula to ai ku kai ɓarna tun daga yadda abin yake bayan a magabata tun daga sahabbai da na bayan su an samu wanda sukan azumin wata guda ɗin gaba ɗaya shi yasa ake fahimta abinda aka fahimta shine abinda yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada wata guda yayi azumi ba na nafila saboda inda a ce yayi da al'umma daga baya za su dora wa kansu lalle su ringa yin haka to kuma ba kowa bane yake da iko a cikin al'umma wani sai ta yi in yayi azumin yayi rauni kwarai wani ta yi in yayi azumin wasu bukatu na rayuwa da yake tsayawa da su ya kasa tsayawa da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yasa bai taba yin azumin wata gaba ɗaya cikakke ba shi yasa ba haka lalle yana nuna cewa wai wani ya ɗauke azumin wata guda ya gaba ɗaya ya yi laifi ba ko kaɗan ba haka ba ne haka nan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsayi dare ba wannan ba wai yana nuna don wani gaba ɗaya ya tsaya da ransa ai yayi laifi ba a'a akwai manya da aka ruwaito tun daga tabi'ai da na bayan su cewa sukan yi sallar asuba da alwala isha irin su Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa yi alwala ta asuba ta isha har asuba tana nan saboda sallah kawai yake da abin da ya kama da wannan shi yasa a ce ai tun daga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi lalle wanda ya ba haka ba kamar ya yi ɓanna wannan ƙarancin fahimta ne akwai dalilan da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abu koda ba haka ya fi so ba saboda ƙoƙarin ya sauƙaƙa wa al'umma tunda Allah ya faɗa haƙin sa bil mu'minina ra'ufur rahim shi yasa so da wasu abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi yakan bar abin da yake fi so yayi a kai saboda dai ya tausasa wa al'umma haka nan cewa bai sauke Qur'ani a dare ɗaya ba shi ba wannan ba wai hujja bace a ce wanda yake sauke Qur'ani a dare ɗaya ai yayi ba daidai ba da an ruwaito a cikin sahabbai da cikin tabi'ai akwai dewa da wanda suke bayan su wanda suke sauke Qur'anin a dare ɗaya eh akwai wanda ma yanda ma Rabi dan sun yake faɗa kama hatbatul Qur'ani laylan tajri fi rak'atil kamil qabla al-fajr da yawa wanda a raka'a ɗaya ma suke sauke Qur'ani kafin sallar asuba akwai wanda wuturinsu da ƙur'anin suke gaba ɗaya Allah ne yake hore musu su da suka kai wajen da za a hore musu sun kai kai da baka kai ba kaka zauna kai ta jayayya akai dan baka isa ba wanda ya isa abu sai a sai a yi masa ko da abin a ga kamar ai ya bambanta da yadda aka saba da tsari yanzu sai a ce kai da ba koman komai ba ka je banki an rufe ba wanda zai saurare ka ya buɗe ko raka ba za a yi amma akwai wanda in yi waya ma cewa gashi yana son zuwa saboda wata matsala duk manyan zuwa za su su saurare shi a buɗe masa saboda ya isa saboda ya isa to lamarin duniya kenan lamarin lahira kuma dama ai wani lokacin kwatanci na duniya ne kun zo kafa farran na ba arhamu alabar wala lahiratu akwai daraja to akwai tafrila shi yasa lamarin lahira ma sai kan kama da irin wannan wani in yaje da mun bude masa za to
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يا بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسنادنا وهو in kaba wannan hadisin ne ya gabata قال yace صلي ثمان ركعات yana manzala kai yi sallah raka'a takwas لا جلس فيهن ba zama a raka'a takwas din nan sai a raka'a ba a sai a karshe sai a ta karshen يجلس sannan ne yake zama يذكر الله عز ya ambaci وجل Allah azza wa jalla ثم يدعو sannan ya addu'a ثم يسلم sannan ya sallama لمن يسمعنا sallama da duk zamu ji ثم يصلي ركعتين sannan sallaci raka biyu alhali yana zaune bayan ya yi sallama ثم يصلي sannan ركعتين sallaci wata raka تلك إذا ya zama raka goma sha ɗaya kenan ya bi ya ɗana فلما أسن رسول الله yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru suka fara karuwa gare shi ya zama jiki ya ƙara girma أو da ya تربية komo yana wutiri da da da raka'a bakwai ya sallah raka'a biyu bayan yayi wannan bakwai وهو جالس ya sallah raka'a biyu alhali yana zaune bayan yayi sallama بمعناه a wato da ma'anarsa إلى مشابهة har zuwa fadinsa mushafahatan hatta ushafi hadihi mushafahatan zuwa nan حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير حدثنا سعيد بهذا الحديث قال yace يسلم تسليما yana يسلمنا sallama sallama da duk gabar ɗaya muke ji mu da muke ɗakin sai mun ji كما قال يا ابن kamar yadda سعيد Ibn Sa'idin ya faɗa a tasar ruwaya حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث da wannan hadisin قال ابن بشار Ibn Bashar yace kamar hadisin ya Ibn Sa'idin إلا أنه قال sai dai a tasar ruwaya cewa yayi يسلم yana تسليما sallama sallama da يسلمنا.
gaba ɗaya muke ji حدثنا علي بن حسين الدرامي حدثنا بن ابي عدي عن بعض بن حكيم حدثنا زرارة بن عوف أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل cewa sayyida Aisha Allah ƙara da gare ta an tambaye ta daga siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakiyar dare فقالت tace كان يصلي صلاة العشاء في جماعة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar Isha a cikin jama'a ثم يرجع إلى أهله sannan ya dawo gida
فيركع أربع ركعات da ya raka raka hudu bayan ya shigo gida ثم يأوي إلى فراشه sannan kuma ya kuha ya tafi ga shimfidarsa ya bacci وطهوره مقدم عند رأسه alhali wan alwalarsa yana an rufe shi wajen kansa hakanan aswakinsa an ajiye a wajen hatta yab'athu Allahu har sai Allah ya nufi tashin sa sa'a da ya nufi ya ta- ya tashe shi da daddare ya tasawwaku yana tashi abin da yake farawa sai ya aswaki wasbighul wudu'a ya alwala ya cika alwalan thumma yaqumu ila sannan ya musallahu tashi zuwa gurin da yake tsayuwa yana sallah fa yusalli samana ya sallaci raka'a takwas ya qara'u fi nabi ummi kitabu yana karantawa a cikin su a kowace raka'a da Fatiha da kuma sura daga Qur'ani wa ma sha da abin da Allah Allah ya nufa wala yaqudu fi shay'in min ba ya zama a wani abu daga wannan hatta yaqudu fi sai in ya sa'in zo raka'a ta takwas sannan ne yake zama wala yusallimu ba ya sallama in ya zama yana yin dai tahiya amma miƙewa yake wa yaqra'u fi tasi'ati sai ya tashi kuma ya karatu a raka'a ta tara thumma yaqumu sannan ya zauna yad'u bima ya sha'a addu'a da Allah.
abin da Allah ya nufa zai roƙe zai abin da Allah ya nufi zai roƙe shi wa yas'aluhu ya abin da Allah ya nufi zai tambaye shi wa yarghabu ilayhi abin da Allah ya nufa zai kwaɗayi zuwa gare shi zuwa ga Allah sannan Taslimatan wahidatan kuma ya shadidatan.
sallama sallama ɗaya da ƙarfi yakadu yuqra'an albayt min shiddat taslimi yana kusa da a ce ya tashi duk wanda suke ɗakin saboda yanda yake sallama da ƙarfi thumma yaqra'uhu wa qa'idun bi ummi sannan kuma ya fara wata sallar ya yi ta a zaune ya karanta uh, fatiha yana alhali yana zaune wa yarkau ya rukuru yana zaune thumma yaqra'u sannan ya karanta raka'a ta biyu ya wa a, wa ya karanta raka'a sura ta biyu ya ruku'u ya sujada wa huwa qa'idun alhali yana zaune thumma yad'u bima sha'a Allah sannan ya addu'a Addu'a.
abinda Allah ya nufi zai roƙa thumma yusallimu sannan ya sallama wa yansarifu ya tashi daga nan lam tazal tilka salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan sifar sallar da na faɗa in ji sayyida Aisha bata gushe ba ita ce sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama atabaddana hasikinsa ya fara girma wala qasami da tis'i suntaini ya rage biyu daga rako'in tara ya dawo yana bakwai faj'ala ila sitti ya wa tsaye da- sab'i.
da farko shida ya wato sannan kuma ya ƙara ta bakwai wa raka'atayhi Da wa ku- huwa qa'idun da kuma rako'i biyu da yake yana zaune taqbidu ala zalika har Allah ya karɓi ransa yana bisa wannan tsari sallallahu alaihi wasallam حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده ya faɗi wani hadisi da isnadin sa kala yace صلى العشاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar isha ثم يأوي إلى فراشه sannan ya taro zuwa shimfiɗarsa لم يذكر الأربع ركعات ya ambaci cewa yana raka'a hudu in ya shigo gida ba da bayan sallar isha ya kawo hadisin قال فيه ya faɗa a tasar wayar فيصلي ثمانية ya ركعات sallaci raka'a takwas يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود yakan daidaita tsakaninsu a karatu da ruku'u da sujada dadewar da yake a tsaye da kusan duk daya dadewar da yake a ruku'u kusan duk daya dadewar da yake a sujada kusan duk daya ولا جلس في شيء ba zama a منهن cikin wani abu daga إلا wannan يصلي.
sallolin da yake raka'o'in takwas sai a ta takwas din فإنه كان يجلس shi yakan zauna ثم يقوم sannan ya miƙe ولا يسلم baya sallama fihi يصلي ركعة sai sallaci raka'a wadda zai wuturi da ita ثم يسلم sannan ya sallama sallama ɗaya da ke ɗaga muryarsa da ita حتى يوقظنا har ya tashe mu ثم ساق معنا sannan ya kawo hadisin da ma'anar da ruwayar da ta gabata حدثنا عمر بن عثمان حدثنا مروان يعني بن معاوية عن باز حدثنا زرارة بن عوف عن عائشة أم ال- أم المؤمنين أنها سئلت عن an tambayi sai da Aisha Allah ya kare da gare ta daga sallar manzo sallallahu alaihi wasallama قالت yace كان يصلي بالناس العشاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan sallaci isha da mutane ثم يرجع إلى sannan ya أهله dawo gida فيصلي أربعا ya salla raka'a hudu ثم يأوي إلى sannan kuma ya فراشه taro ga shimfiɗarsa ya koma kan shimfiɗarsa sannan ya kawo hadisin do yanda yake dogon yanda aka faɗa a baya ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة amma shi a والركوع a tasar والسجود.
wayar bai faɗi cewa yana daidaitawa tsakanin su ba a karatun da ruku'un da sujada ولم يذكر في التسليم a حتى maganar يوقظنا.
sallamar bai faɗi cewa yana ɗaga murya har da kai matsayin ya tashe mu ba نعم.
ya ce dai yana ɗaga murya amma bai ce har sai ya tashe mu ba حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عمار يعني بن سلمة عن بعض بن هاشم عن زرارة بن عوف عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث da wannan hadisin وليس في تمام حديثهم Mhm. Ba, amma kuma bai kai wannan ruwayar ta shi musamman Ismaila ba ta kai cikar wancan hadisan da aka gabatar ba. Su wa'incan sun fi tsawo.
نعم حدثنا موسى يعني بن اسماعيل حدثنا عمار يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله Zala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a goma sha uku.
yutur bi sab'in yana wuturi a ciki da guda bakwai aw kama ko qala ka- kamar yadda ta faɗa wa yusalli rak'atayn yana sallar raka'a biyu alhali yana daga zaune rak'atayn al-fajr yana kuma rak'atul fajr tsakanin kiran sallah da iqama da suna Musa bin Ismaila da suna Ammaru an Muhammad bin Abu an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqas an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullahi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wuturi da raka'a tara thumma tarabi daga baya kuma ya dawo yin wuturi da raka'a bakwai barka rak'atayn wa bayan ya yi wutarin nan da raka'a bakwai yakan zo da raka'a biyu daga zaune bayan ya yi wutarin yaqra'u fihima yana karatu a cikin su fa iza arada an yarka yana daga zaune amma yana nufin ya ruku'u qama to faraka sai ya miƙe tsaye sai ya ruku'un daga tsaye sannan kuma ya sujada bayan ya ɗago daga ruku'u qala abu dauda Abu Dawud ya ce wa hazain al-hadithain Khalid bin Abd Halid ibn Abdullah bin Wasil ya ruwaito hadisan nan guda biyu daga Muhammad ibn Amr kamar yadda aka faɗa a nan qala fihi ya faɗa ta sa ruwayar qala Alqamah bin Waqas Al-Qawtu al-Waqas ya ce ya ummata ya baba yana magana da sayyida Aisha ya kana yusalli rak'atayn kaga yake sallatar raka'a biyar da yake daga bayan ya wuturi ya ambaci ma'anar yadda aka faɗa a baya ko da yake alfazin da bambanci حدثنا أبو بن بكية عن خالد ka tahwilin حدثنا ابن مسنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت يجي.
المدينة na zo Madina فدخلت يجي.
على وجه عائشة عائشة.
فقلت أخبريني na ce ki عن bani صلاة labari النبي daga صلى الله عليه sifar وسلم.
sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قالت yace إن رسول الله kala sai sai da صلى الله عليه Aisha tace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan yi sallar isha da mutane ثم ياوي إلى sannan ya جراحه dawo gida ya ko- ya komo kan shi fitarsa ya فينام bacci فإذا كان جوف الليل قام idan tsakiyar dare ta zo sai yakan miƙe قام إلى حاجته zuwa bukatarsa وإلى da ruwan طهوره alwalarsa ya فتوضأ alwala ثم دخل sannan ya المسجد shiga inda ya saba sallah wato nan masjida da aka faɗa ba wai masallaci ba inda ya saba yin sallah
فصلى ثمان ركعات ya sallah raka'o'i takwas يخيل إلي Ana zartar da ni بينهن في القراءة da Aisha zuwa cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita tsakaninsu a wajen karatu da ruku'u da sujada yanda ya dade yana karatu a wannan raka'ar haka ma yake dadewa a wannan raka'ar haka ma yake dadewa a wannan raka'ar yanda ya ruku'u ya dade a wannan raka'ar haka ma a waccan raka'ar haka ma a wannan duk yake dadewa haka nan a sujada ma ثم يوتر sannan بركعتين kuma ya wuturi da raka'a daya ثم يصلي sannan salatu raka'a biyu ركعتين alhali yana zaune ثم يضع جنبه sannan ya dora hakarkarinsa ربما جاء بلال yawa bilal yakan فأذن zo ya بالصلاة.
sanar da shi da sallah ثم يغفي sannan yakan yi gyangyaɗe ربما شككت Yaka yi أغفى kokonto ma ya gengenin aula ko bai ba.
حتى يؤذنه Har بالصلاة sai Bilalu ya zo ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wakacin sallah.
فكانت تلك صلاته Wannan ta zama ita ce tsarin حتى sallarsa أسنى har sai da shekaru suka fara taruwa gare shi.
ولهما Ya zama jiki ya ƙara girma.
ذكرا من لامه ما شاء الله Ta ambata وساق daga حديثا.
girman jikinsa yadda Allah ya nufi za ta ambata. Wasaƙal hadisa ya kawo hadisi.
نعم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت حاء Tahwili.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة To حدثنا محمد nunan بن زيد ya- ka- akwai hadisin ko? akwai haddasana Musa haddasana Wahaibun haddasana Hisham bin Urwa an Abi an Aisha radhiyallahu anha qalat sayyida Aisha tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl 13 rak'ata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a 13 yutur min habi hamsi yana wuturi da raka'a biyar a cikin 13 ولا يجلس في شيء من baya الخمس zama a wani abu daga guda biyar din حتى يجلس في sai ya آخره zauna a raka'a ta ƙarshe فيسلم sannan ya sallama ko fa ya sallama sannan ya sallama قال أبو داود Abu Dawud ya ce إنما كررت هذا الحديث wani zai ga na maimaita hadisin nan na kawo shi da ruwayoyi daban-daban saboda an samu bambancin ruwaya a cikinsa
ثم قال أبو داود sannan Abu Dawud ya ce أبنا لا يرون الركعتين بعد الوتر mu dai malamanmu ba su ganin cewa bayan an yi wuturi din nan a tashi a zo da raka'a biyu a wannan raka'a biyun da aka faɗa a da yawa daga cikin ah, ruwayoyin hadisin nan Eh, to ah, wato an samu dai ruwayoyi daban-daban akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsayuwar wuce eh, yake tsayuwar dare Mm.
amma ruwayoyin da suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan raka'a biyu yana sallama yanda Imam Malik ya ruwaito sun fi tabbata sun fi yawan hanyoyi don shi ne ruwa mafi yawan masu yayi hadisi daga shi hishamun urwata daga mahaifinsa daga aisha cewa ya yi wutiri da raka'a biyar bai zauna ba sai a ƙarshe to ruwayar wasu ne daga mutanen iraq daga hisham amma da aka faɗa wa imam malik wannan ya ce haba mu za su faɗa wa hisham hisham da yake a garin nan mun zauna da shi a nan yake a nan ya mutu su da suke zuwa kawai su karɓa daga gare shi su faɗa mana ya faɗa musu magana da mu bai faɗa mana ba wannan ba gaskiya ba ne wato ya ce sanda hisham shi hisham ya je iraq amma dai ba can ya zauna ba ce tun da hisham ya je iraq shi ke nan mutanen iraq suke faɗa mana su ruwaito wasu abubuwa daga gare shi abinda mu da muka zauna da shi duk daɗewa mu da shi ba mu sani ba wato kuma ibn abdulbar yake cewa hadisan da aka karba daga Hisham ibn Urwata kafin fitarsa zuwa Iraq tafi inganci gurin malaman hadisi fiye da hadisan da aka karba daga gare shi bayan fitarsa zuwa ga Iraq eh wanda duk wannan Zurqani ya faɗa a sharhin Mawahibul Luduniya Muhammad Zurqani ya faɗa a sharhin Mawahibul Luduniya to akwai magana daidaiwa akan wannan hadisan da suke nuna sifar sallama Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare alhamdulillah mu annan an nusa mun zo hadisi na 350 ko ko za mu kwana akan haka ya shine hadathana Muhammadu Isa 350